الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha takwas ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi da sha shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya dan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da talatin da tara za mu tashi darasi na ɗari da arba'in daidai hadisi na ɗari tara da talatin da hudu muna cikin babul wasiyyatu bin nisa a cikin kitabul raba shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas babu wasiyati bin nisa babu da yake magana dangane da yin wasiya da kulawa ga mata domin kayan karau ne su suna buƙatar wato a tausaya musu annabi alaihi salatu wassalam ya ce wato a kula da su yadda ya kamata domin ji hadisi daya za mu tashi na gaba ana bi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga Aba Huraira Allah ya kara masa yadda shi kuma daga Annabi kira da Annabi Allah ya tabbata gare shi qala yazi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da kuma ranar lahira sai ce bala yu'ri jaro kada ya sake rika cutar da makwabcinka makwabci kuma kowane yini can suratul nisa ta ga yawa makwabta iri iri da take da ko kuma hadisi ya gaya ma makwabtanka masu haƙoƙi daban-daban akwai mai haƙƙi uku a kanka akwai mai biyu akwai mai ɗaya mai haƙƙi uku shine wanda yake musulmi ɗan uwanka na jini kuma makwabci wannan haƙƙi uku ne da shi a kanka haƙƙin musulunci haƙƙin zumunci sannan haƙƙin makwabtaka sai mai haƙƙi biyu shine shi kuma wanda yake musulmi ba ɗan uwanka na jini ba shi kuma makwabci ne amma ba ɗan uwanka ne na jini ba shi ne hakikin shi kuma wanda ba musulmi ba ba ɗan uwa na jini ba amma makwabtaka ta haɗa ku to ne yana da hakki ne a kanka shi ne hakkin makwabtaka yadda za ka kai ga komai sai ka ba shi hakkinsa to can wannan makwabtakar da ake faɗa tana bin mutane ne ko ina kar mutum ya ɗauka sai iya gida idan ka zo makaranta ka zauna a masallaci to duk wanda yake a kusa da kai sai ka hararo wannan hukumu wataƙila da kanin da kuka zo kaga na farko haƙƙin makwabtaka haƙƙin musulunci da kasancewar da musulmi sannan haƙƙin makwabtaka da yake tare da kai sannan haƙƙin zumunci Iza Allah ya ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a وبالوالدين إحسانا سيتي وبذي القربى واليتامى والمساكين سيتي والجار ذي القربى أرجيني وأنت ɗan uwanka na jini waljarin junubi an fahimta da kyau ko wasahibi bil jambi duk da asahibi bil jam wato a yanzu na fassara da matarka a wannan makociyar ka ce jikima a asahibi bil jam wanda kuka yi a mota daya ko a daidai da sau ɗaya ya zauna kusa da kai za ku tafiya daga nan zuwa biyu ke ballantana zuwa wani gari yanzu wanda ya zauna a kusa da kai ka cutar da shi sai Allah ya tambaye ka dan za a ga wani ya zauna yadda ka san motarsa ana ya matsa yana shan kudu ba zai matsa ba ko ba ka bane yawwa saboda haka dole sai an kula da irin wayannan abubuwan cewa akwai haƙƙi akan kowa kuma Allah zai tambaya to shi ne yake cewa a wasautu bin nisa'i khaira lallai wato abinda annabi yake nufi shine ku kan aike su balu wasiya fi wa amalu biha domin wasiya mun faɗa shine duk wanda ko ma yabi ne kira ɗaya ne ma wasiya abinda yake nufi shine ba wata kalma da nake so in gaya ma ko bayan rayuwa ta kai ma amfani shine wasiya ko bayan rayuwa ta kai ma amfani ka sa ta amala to saboda haka wannan shine to shine yake cewa lallai ina muku wasiya cewa duk daren dadewa duk daren dadewa ku kula da iyali mata domin ita mace a tausayi a tausayi ce da zarar mutum ya ɗauki hanyar da wato zai cutar da ita to Allah ba zai kyale shi ba wanda za ku ga da yawa kuma yanzu Allah ya sani da yawa mata suna kuka da maza saurarin da yawa wani abu idan ka ji ko kanka ba zai dauka ba Allah ba zai dauka ba mutum ne zai zo ya auro mace ya ajiye ta a gida baya kula da ita ko ta komai sannan kuma ya rika ɗebo matan banza yana kawo mata gida ko kuma a'a ta san cewa can zai je duk abin da ya samu ya samu matan banzan yake kawai ita ko ko oho akwai baiwa Allah da suke taran sai da Allah ya kwaran sai uku ba abin da zai kuma ba wai babu bane kun san babu daban idan larura ce babu wannan daban akwai amma wasu zai kaiwa wasu mata kai akwai baiwa Allah da zai da sun nuna mun irin kiransa da kama dauka sharri ne kira wanda zaka ga digga gigantaka a jikin wandonsa amma sai ta gaya ma rabanta da shi ta ko ta biyar shida sannan kuma bayan cuta da ya ɗebo zuwa mata na staphylococcus zuwa yi duk wannan gonorrhea shin ta ce wallahi kwana take tana cuta kuɗin magani ya bata ba yaki kuma yaki sakin ta to a nan ni complaint din da nake da blaming shine laifin waliyan a da ga mata shi gaskiya laifin waliyan ne ku sani cewa iyaye wani auren fa da kuke wa ƴaƴa ko gwara ikka ta zauna a gaban ka wallahi a daina gaggawa cewa ne ba da wani abu take na neman maza ba kuma ba raina wasu sai ba suka zo neman auren to lokaci ne kawai tunda baka dauko tsarin da kai zaka iya auren da ka ba ga wanda kake so to sai ka bari lokaci yayi wani lokacin gaggawa da ake ko don ba zawara ta ce ba a zuka dadi a kai ka gurin wani akwai wanda zai baban da ya san duka yake amma ta hada ba zawara ce ta ce wallahi malam baya ta kibe da kyau ba sati sati ɗaya baya kake biya da ke nan ta ce tun ba na mai da martani yanzu na mayarwa kawai shi ne saboda ta fara zawarci wai shi wancan ɗin da suka rabu zai aure shi ma uban ya matsa wai ka riga ki aure ki riga ki aure don Allah wannan zai rin tunani to irin wayannan abubuwan suna da yawa ya kamata mu kiyaye ka sani cewa amana Allah ya baka kuma sai ya tambaye ka kuma sannan idan kana ta cutar da yarwan kai ma fa za a auri taka in kayu za a auri taka sai kake so a zauna da ita lafiya kai kuma ka muzguna yarwan mata suna da nasu matsalolin na musamman amma wannan baya idan ta gaji sai ku rabu ta da ai za mu zo babu da yake magana akan saki shi za a yi Allah ya kawo maganar sake don karka cutar da mutum gwara ku rabu shi sake a nan ne in dai zama ba zai yi wani zai cutu to a rabu ko da saki ɗaya mai abin da a tafi a haka ran da aka zo aka samu sauki aka warke sai a dawo da akwai lokacin da in aka yi sakin to wannan ban iskar da za a yi sai a sabunta juna ko ba za a ƙara ba amma mutukar an riga an kai wannan makurar to shine za ga an kai matakin da wani zai cutar da wani ko shakka babu tun da kuka ji annaba har zai ba duniya yana ƙara lalata a kula da mata to ya san cewa a bangaren akwai matsala kuma duk wanda yake zai zauna lafiya da harkar kyamar ya ɗauka a ransa cewa dama ya auro wanda za ta iya dama ba shi matsala sai ku zauna lafiya duk ran da ta yi ma laifi sai ka auna cewa wannan ɗaya ne cikin ɗari to sai ka kana mun ja faɗa wannan kuma iyaye da kakanni suna gaya mana cewa duk inda ka ji turu to hakuri aka bi ka shine ka'ida amma ko ɗar malam wa ka auro ina gaya ba sai ta saba ba dan mata kai na na Fatima ba sai ta mudduna sai na Ali ya fice ban mata gida ba ta kai ummahatul mu'minin ba sai da annabi ya fita ya musu yajin wata daya wannan ba ce so ka riki idan ka rike wannan to zaka zauna lafiya mutum ba zai zama mai zawar ba bai tantana kawai ya rika a'a matsalar shi ne mun cuci yanzu da muka take yan dirama suka yi ta bamu hoton aure ɗanan muka ce ai iya daɗin kake kallo a gida mai tarazu an zo an nuno jamila mai gudu da waye a tsabon nan duk sun zo suna kai hutun ɗin za awa biyu da rabi a cikin gida mai tarazu mai daɗi awa malam kayo da ruwan layi kayo da rayuwa aure ba haka take ba dama ka san cewa za a iya samun matsala ko da yake mutum ya rike wannan sai ya zauna lafiya amma inda muke daukan da yanzu to ba haka yake ba gaskiya annabi alayhi salatu wasallam ya ce a kula da lalle a mutu wasiya ta alkhairi fa innahunna khuliqna min binain annabi ya ce domin an halice su ne daga rib kashin hakarkari kashin hakarkari wa inna awaja shay'an fi zilai a'lahu abin da yafi wani wato mafi karkatar wani abu a jikin hakarkari ko shine sama alamfaje da haka in ka ce sai ka ni kan da shi to kar ya jira ka shine annabi yace fa in za habta tuqimuhu tuqimuhu katardahu in ka dage sai ka tsaye da shi to sai ka kare shi wa in jarakahu lam yazal awal in ka kyale shi yadda yake ba zai guje ba yana nan a karkashin to haka mata shi ne wannan bayanin da muke haka ɗabi'ar mutum take in ba kai wasa ba ko akwai abin da za ka yi sai kai wata shida ko shekara kana magana a kansa kuma ba a gyara ba ka shi goyo ka ce wannan ba na ce a daina barin butan nan a nan ba don Allah ya da bayan kwana uku hudu za a kuma dare ta haka kuma za ka kuma yin magana cewa wai ba na ce a kuma addinin barin mu haka za ka yi yi malai za kana dariya haka ne kai zaban aure ki saboda haka wannan shi ne haka za a yi ta fama shi za wata san me yanzu ake samun matsaloli saboda shi ya daɗin aka gaya mu ya karanta nobel ya karanta ya kalli firafinai mai sirin seasonal mai sirin guda ɗari uku duk na soyayya a banza wallahi a banza sai ka shiga za ka gane theory ne ba practical ba ne to wani abubuwan suna da fawarin kwarai da gaske mu lura da su kuma ita mace ba kwarya wacce da za ka kwamfata ka ji a kwarin da yake yadda in karo shi kenan ina isa iya kakanninmu in kai masa abin kirki kana yaron ka da kai shekara uku hudu zai ce Allah ba ka mata da kai karshen tukuiti kenan mu muna yara zai mu ce kawai mu gwara ba mu alawa alawa kawai yau kai abin da kake gani kawai alawa ka fito yau mutum ya yi auren zai gane eh addu'a ce muhimmiya yawwa to shine annabi alayhi salatu wa salam ya kuma cewa fastawsu bin nisa'i khaira lalle ku nema wa matan ku duk abubuwan da za ku nema musu na alkhairi ku nema musu ku zamantakewa da su ta kirki ina yi muku wasiya da mata ku kula da su duk ya shiga Na'am. Ai saboda yanzu mazan ne a nan. Eh, mazan ne isa in muka ta yin yanzu maganar mata in muka same su kuma sai mu juya da zamiyar kan. Eh. Abin da dakta ya ce, me yasa ba a cewa su kula? Idan muka je har wasu mata har cewa su ba a gaya wa maza haka ce. Saboda mu yadda muka wai da zamiyar kansu. wallahi akwai bai wa Allah da yau muna gayawa mazallaci kuma dan ku ne a gaban mu kowa ji ake wa azan da shi ayi lokacin da ya tsaro yawa aka kuma aka je ba wani zancen ai ina yawan wannan magana cewa idan ka zo yanzu wa aji ka zauna kai ta gaya wa mata a responsibility na maza wanda yake ga mazan ga mata kuskure kowa ka buge shi ka gaya masa cewa akwai hanki a kanka amma yanzu mu muka yi kokari muka gyara namu bangaren to su ma sai a kokari a gaya musu za su bangaren shikenan ai watakila da su ne ma abubuwan zai sun fasa daɗi domin yadda mazan su ma suke kuka da su ai da yawa za ka bi yadda kake wa mace butulcin da wata sai ta rike wannan ta cewa annabi ma ya ce ka rike su kaza ai ba haka aka ce ba misali akwai mutilaye sosai wanda kuma ka samu gaba kai ma sai kai wato bayani sosai a kan amma yanzu muna yi ne don mu mu sauke namu hanci shi ne hikima Allah ya ba mu hikima da to shi ne yake hadisi na gaba ɗari tara da talatin da biyar ana bi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam kala an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace daga annabi kira da abin da Allah ya tabbata a gare shi laula banu isra'il annabi yace ba dan banu isra'ila ba lam yakhmad al-lahm nama ba zai rika yaji ba sam nama ba da an ka ajiye nama ko danye ne na sallah ko wata nawa zai ba zai buga ba amma banu isra'ila su suka jaga mana me yasa wato saboda wasu ba da suka ce su banu isra'ila wannan naman salwa wa nazzalna alaykum al-manna wa salwa da aka rika sokan musu da wannan kabakin daga sassun injila saboda haka kawai sai suka rika koyewa an ba su ne kawai kowa ya ce koyi sai su da ya zubo sai mutum ya fito da daro tikas sai kawai ya koyi kawai tsaba a ɗan to wannan boyewar sai Allah ya musu horo in ka je ka boye kawai zai buga sai sai ya ni ba ga yadda za ka yi ba zai ciwo ba tun da iya abin da fa kullum zawo tsaba gaddama da hadama kullum ba ake baku na ranar amma wani mutum kamar yanzu ne da muke faɗa hadama za ka ga za a zo a irga mutane ku goma ne sai a bada ta kawai guda goma amma wani sai ya rika miko wani ma sai ya miko ya ce ba ba shi ba an fa inda ku iya yau gani yake zai kare to na hada ba iya na rana aka ba su amma ba su yadda ba sai mutum ya ɗiba ya ɓoye kamar yadda dai suka rika yi cewa an ce kada su yi su rana kaza to sai su zo ranar da take binta su cika daro sai su yi rami kai idan ya cika ciki wa gari sai su wani Allah za su yi wa wani kifi zai ta fitowa ranar da aka hana sai su yi rami ba za su taɓa shi ba amma in yi shiga ramin ba zai koma ba to waje gari sai a zo a kwaki an yi wa Allah wa yake sai Allah ya mai da su gura zuka ina ce sai a ce wuri ya kama da wuri eh an ba amana sai su irin ba amana da suke to shine yace walaula hawwa'u ba dan na Hawwa'u ba lam takun unza zauja da ba matar da za ta a inji mijinta me yasa aina na na Hawwa'u ta hada ta inji mijinta aina yawa wajen cin bujiya da gidan yanzu zai yi na mata ya tsawata mata bujiya ta ci jama shine laula Hawwa ba dan na na Hawwa'u ba to da ba da ba matar da za ta haɗe jini ne to tun da aka samu matsala daga wato uwa ta farko kai ma za ka iya samun matsala ta irin wannan abubuwa shi ne nan da ƙulƙunta zauya na don a ƙara gaya ba matsalolin da san tana da matsala kawai shi ne maganar da muka yi hikimar kawo hadisin dan ka gane cewa musamman gaba karshe na wala hawa ita ce ai ka gane cewa ga abin da kawo shi sa na faɗa ko ɗar malam mai saboda tsabar tarbiyya ko tarbiyya take alifin bawon na wurin a baya ka gane ko a ce ma ai ka gane a za a iya samun matsala kawai dai za ka samu sauƙi ne saboda an ba ta tarbiyya amma za a iya samun matsala wannan matsalar in ta zo sai ka yi haƙuri abin da ake so a gaya mace Allah ya yi. Wannan shi ne, to shine malamai suke cewa abinda zamu koya karkashin hadisin shine kada mutum ya rike kai ya taba kwadayin cewa wai sai mace ta mi dodar sai ta zama a miƙe take a karkai wannan sannan hadisin yana so ya nuna mana yadda mutum zai gane wato karkacewa halinsu da haƙuri da su kar ya sake su don ka biya wa halinsu to za ka yi ta sake in yau wannan ce ma irin wannan halin ka sake ta a kansa in ka auro wata za ta iya fiye da shi shi za a ke cewa gwara ba a yi haƙurin haƙurin da yi ya bi to amma duk da an san cewa da irin wannan da aka gama malam zai ce kitabul talal zai iya yiwuwa an ta gogor ne ka kasa hakuri ita da pressure ya kama ta kai kuma bayan hawan jini har da bugun har da ciwon zuciya akan ta ka mutu a to an san da wannan gaba zai iya yiwuwa mutum ya zo cututtuka wajen biyar dalilin da kuma to shine dan karka kashe kanka Allah bai baka da kowace cuta ba kaka wani wani ya saba cuta ka yi bazi a kan cewa to ya halatta ka take ta da kayi kayi abin ya ci to rabu da ita na kaji zarafi sarkin ladanai wai wai an ce an mutum ya san ba zai mutu adalci ba kan baya aure to kai ji yana ka aure zarafi aba zargin lada ne ai sai an gwada kai yanzu ba za ka san za ka yi adalci ba kuma ka daure ka yi da Allah ka daure kar ka biye wannan karatu ai a daure ai ai ibada ce kuma mu mune ba ke kyawun da san kai adali ne sai ya ba shi hujja ko da zai kama hujja shida to kitabu salat littafin da yake magana kan atalat wato saki a luga shi ne hallul wisar warware wata igiya da aka daura dama aure a igiya ake kulla ko daurin aure to na igiyar kake warwarewa ka kwance ta to shi ne abin da ake nufi an samo shi daga al-ikhlas shi ne atalat wa huwa wa huwa al-insan wa tark eh daga wannan kalma aka samu amma a shari'a kuwa sai sai hallu uqdatil nikah shine istilahi hallu uqdatil nikah warware igiyar aure wanda aka je aka kasa mutane suka ce da ida to sai ce babu tahrimu talaqil ha'ir bi ghairi ridaha babu da yake magana akan haramcin sakin mai al'ada wadda take cikin jini a lokacin da take biye ba wai ba ne da ake nufi ba bi gairi bi yuzaha ba tare da yadda ba wa annahu law khalafa amma ku sani da mutum zai saba ya zai sake shi tana jini wa qa'a dalal wannan gurin yana da wani mutunci guri take da yayi karka dauka wai saki bai ba yawa saki yayi amma kai saki na bid'a shine magana da yake sakin sunna shine zamu yi yanzu wa yumar bi raj'atiha sannan kuma za a umarce cewa ya mai da eh shi amfanin wannan shine horon shine za a ce to shi yadda yake jin zafi to ya mai da ita in ya zo zai kuma saki ya bari sai ya yi na sunna amma wancan yana in kuma ya huce jikin eh ai shi ne baka ji abin da yake wa ka talaku saki ya yi na ya yi sakin bida sai a lissafa wacewa sakin da daya yana nan yana nan kwarai kuwa baka ji ba ta akai wato dawo da ita ba ai da ba saki bai waje a ce baka ita ba bata saku ba da ka ce dawo da ita duk da cewa akwai malaman da ba sa lissafa shi a wajen saki amma zancen da ya fi inganci shi ne tafi ya fi dalili gaskiya sai dai in ka samu malami wanda ya zai tashi ma fatawa ya ma waƙi a tu'aini la umuma laha wannan wani abu ne daban amma kun ji abin da yake na ai ba a wasa da shi baka ji abin da annabi ya faɗa ba akwai abubuwa uku da ba a wasa da su da gaskiya akwai sai da gaske ba ba zancen wasa baka ji wani lokaci da aka can tattauna a kan yawa wanda suke wasa hausa a zuwa ce na kan likin bayani irin wannan to sai ce na idan guda uku ya faɗa eh to kaga ai wato in a mazhaban malikiya ne ta gaba daya kiya malikiya in kuma ba wajen malikiya bane wajen wasu malaman ne to za mu duba shi da zai gaba magana akan saki ne ko uku a kalma daya shi wannan kagan malamai da yawa suna kallon da matsayin saki ne to anan za a iya ba su wata wasu wasu dama shi saki biyar da ɗaya ai ai bid'a ne biyar da ɗaya ba a lokaci guda bid'a ne daidai sakin da yake daidai shine a guda daya eh in ta gama jini ta abin nan ka kuma daya in so kake yi ko ka yale sai ta gama illa ku rabu gaba daya shikenan amma take guda uku ko goma ko ashirin a lokaci ne wannan bid'a ne duk da cewa a malikiya za a kwashe guda uku sauran kuma kai da Allah na alaikum salam eh shi ke nan zafi shi ne maganar da nake ne ba ina bai mutum da ne cewa ta tafi shi ne abin da ba a so kun ga ai shi wannan bari ne da so ake kawai ka karanta shi amma kaka aiwatar da shi wannan babun ba kitabun dalal kun ga ai sauran da muka biya so wace kowa ya amfani da shi a gida amma wannan ba a san practical sai ta kuri mutum ya ga zai mutu dole yi Allah ya kiyaye to saboda haka wannan shine sannan ku sani cewa akwai akwai sakin da yake zuwa ba kawai aure ne kare wallahi akwai wanda aure ne kawai yake kare kuma sannan mafi yawanci kaga mutum yayi zaki maslaha yake kallo kamar yadda muka faɗa idan ya gaje su a Umar bin Abdulaziz ko shi ko Umar dan ka Umar kamar duk su biyun ba akwai ɗaya daga cikin su da yana zama kaliba ya zo zaki wata mata a cikin matansa aka ce ya yace ina mutuwar sanda za zan ke tuwa yace domin ba za ta banni ne abin da ya kamata ba shi ne ake faɗa cewa har sai da aka kai lokacin da an ɗau lokaci kuma bayan ya ga ya taife ta yanzu zai ba wani zancen inclination ko tana nan ko ba ta nan zai abin da yake so ya tafi ne wanda kuma ya tara ko a ranar da ya tarar tara su yana so ya dawo da ita saboda yanzu ya kan kama da wannan shi ne wa yi umaru bi raja'atiha za a umarce ta da cewa lallai ta dawo عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما انه طلق امراته to ga hadisin da zai fito da title din ba ko headline din karara cewa ya saki matarsa an ibn umar annahu shi ibn umar din طلق امراته ya saki matarsa wa hiya haid tana tana cikin al'ada ala ali rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin annabi kira da aminci Allah ya tabbata gare shi fata'ala Umar bin al-Khattab sai dan sai zo tambayi mahaifinsa cewa oke fata'ala Umar Umar bin al-Khattab Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalim inna Umar da yaji labarin sai tafi gurin Annabi dan nemo fatawa yaje ga Annabi ya Rasulullahi ga abin da ya faru da Abdullahi ya saki matarsa tana al'ada ya tafi gindin maganin shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي يجي يمره je ka umarce shi bal yuraji aiha kace dawo da ita kun ji kalma ko to da suka dawo layi masu cewa lallai ta kiyaye muru faliyuraji aiha sai ne ya umarce shi ya dawo da ita da ka kuma amma a dawo da ita eh to kaga maganar shine idan kuma dama misali na uku ne ba ba ma ɗaya ɗaya ba da ya tana da biyu yanzu sai na uku hajo ya dawo daya alhamdulillah ne ta ina shi ne maganar da miji daidai yake da wanda ya hukunta shi wannan baya ya yi kalma daban-daban sai dai idan wato gaban alƙali aka ji ko malami da zai ba da fatawa ya ga bari ya fita daga mazhaba yawwa domin suna yi a kowannan dawar da suna iya fita daga mazhaba saboda haka bari ya fita ya tsireka wata to dai dai haka yi eh zai aron wani abu dan ya gyara wani abu suna yi amma a mazhaban malikiya ta tafi yawwa sun mani yunfikha kun ji sannan zai rike ta a ta ta duhura a sai ta yi tsarki sun mata iza sai ta kuma wata al'ada sun mata duhura sai tsarki sun mai ta a amsaka sannan ya ga dama ya rike a wata ba'du bayan nan wa in ta dallaka in ya ga dama ya sake ta qabla an yamassa sharadi shine kafin ya sadu da ita shi ma kafin ya sadu da ita domin ba wai jini ba duk tsarkin da aka yi saduwa a cikin sa ko shi ma ba ya masa shi ma cikin bida a cikin kai kun ga aje baraga da aje sai ko din ran sai ma ya manta komai ba ba a duba wannan kun san me yasa aka sa wannan sharadan biyu wai din da ka ai take dan da wahala mutum yana zaune da iyalinsa ɗayan biyun nan bai faru ba ko dai tana al'ada ko kuma saduwa aure ta faru to shi za wai ake kai mata birki da wayannan abubuwa dan kar ya sanya saboda shine final decision ai take ba ƙarshe kenan an zo ba yadda za a yi sosai a rauni amma banda wannan akwai matakai kala-kala da ake so sai bayan daya to sai ce wa in ja da laka bala an yamasa fa tilka al-iddatu allati amara Allah an tudallaka la hadisa wannan ita ce iddar da Allah madaukakin sarki yayi umarni a saiki mata a cikin da da Allah yake matalli kohunna li iddatihinna wa ahsul idda ku sake su to ita ce iddar da Allah yake kun san me yasa ba wai ba a son ne jiki mace yayin da take jini saboda zai tsawaita mata idda shine magana tsawai cutar da ita zai wajen tsawaita idda domin maimakon jini uku sai ta yi hudu to shi za ba a zo akwai cutarwa amma idan ka ga ba ba tare da ita ba to yana sakin da ta fara lara sai ta ji daya tana fita da masu littafin tsarki da masu littafin wato jini duk abin zai zo musu da sauki amma idan tana cikin jini ne to banda wannan jinin ba ba wai tana gama jinin bane za a ce to shi kenan yanzu ta yi tsarki ɗaya banda shi kaga ya tsince ta yi sai ta kuma yin wani jinin sai a ce yanzu ɗaya an za ta yi wata uku sai ta yi hudu ko hudu da rabi ko biyar to yi sa musulunci ya hana sannan kuma kai ana ma burki ne domin ka yi haƙuri wataƙila ya ce bari sai tsarki kafin ta gaba tsarkin ka zo ta yi kaza ne ya sauko duk wannan hanyoyin biyu ne kaga wannan kuma hadisin kafin mu wuce yana nuna mana cewa ashe yayin da kan yi mai da matarka ba shi da alaka da shi yaddarta e kana cewa ka mai da ita mace sai ta ce wallahi ban mai ji ba baka isa ba wallahi a ina faɗa kin dawo ko kina so ko ba kina so kin dawo domin murhu kal yuraji ha kawai umar ce ke dawo da ita shine mai abin nan ba a bukatar ra'ayin da na kuma ba magana sake ɗaura aure da a ƙarƙashi mun ga wannan na ya dawo da to ai inda ma aka fi bukatar iyaye ke cewa wai za a iya cewa iyaye yanzu ai sun yi ma ainihin iyayen ka sun isa da kai yanzu mataki kai ba kai saka saki matar ka mu je mu ɗauro auren bara kawai mu ji yanzu ba na kasa ce ta ba kai ta ba shi ne amfanin wakilan ka ai duk abin da ta ma za a ce ba ma nan ba mu isa da kai ba a yaka ake yi shi ne wannan za a zo a yi kwaɗo a yi kwaɓa sai a ji to ba kai ta ba a je ki gyara abin da kawai kullum muna faɗa a nan cewa duk wanda bai da mafaɗi kan ku ba da wallahi wahalar da kai ne yaron da bai ta bai zo ya ga yawa magana shi zai yi haka da duk yadda take zarga ko mutuwa za ta yi kace wallahi zai nake mutu in dai bai da mafaɗi ka gaya mata ba za a baki ba yawwa wa alaikum salam a saki daya ko kuwa da aure a kanta in dai ya dawo da ita ta komo in ma ta je ta yi aure a wani gidan ta yi aure ne kan aure abinda malamin suke ce kenan ta yi aure kan aure saboda haka ana zuwa gurin alƙali zai wuce wataƙila in ta tunda bai sake ta ba wataƙila idan suna da yaya kawai za a ce to wannan yayan za su shiga da ubansu wanda mijin na biyu amma dai an yi fasakin auren a ruje in kuma ya san cewa dama da aure a kanta aka yi sai alƙali ya mata aji ya hukunta saboda haka wannan shi ne an gane ko kun ga yanzu ba buƙatar eh wai dama a bawa mata ma lamari a ce wata zo ta ce uwa kawai wata uwa ta zo uba na nan da rai ta ce wallahi ba za ta koma ba ke kin isa yana da rai Allah ya tsaye eh kamar yadda muka faɗa kuma wannan hadisin mun ce cewa wasu suna ganin tsaki ya yi a cikin al'ada wasu suna ganin bai ba ko amma malar ra'ayinsa a nan shi ne tsaki ya yi kuma ra'ayin malikiya ba tsaki ya yi amma wajen wasu malaman suna ganin bai ba za a lissafa shi ba shi ne muka ce za ka iya zuwa ka samu malami a ba wato fatawa irin tasa ko alkali ya yanke hukunci kaga sai a kiyaye عن ابن عمر رضي الله عنهما عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال لا تنبي عبد الله بن عمر الله تعالى مسجدا سيتي طلق ابن عمر امرأته وهي حائض سيتي كذا عبد الله بن عمر يا تجي واتسى ترى الآداب هذه ما كان جنزل فسأل عمر عمر النبي صلى الله عليه وسلم sai sai na Umar mahaifin sai je tambayi annabi kira da mun Allah tabbata gani ba marahu an yuraji'aha annabi yace wa sai na Umar je ka ga ya ya dawo da ita thumma yudallika min qabli iddatiha min qabli shine dai kaga nan ya rubuta mu min qabli iddatiha min qabli ya da amma da akwai alaku kuskure yau wato shi ne min kuku ya iddatiya a cikin wannan shi ne wato faɗin liƙo wannan ya iddati yana ku sake ta a cikin iddata shi ne maganar da muke ƙulci sai na ce wata a tattu bi tilkar ta ɗiliƙa za ta yi inda ne da wannan sakin abin nufi za ta lissafa za ta lissafa wannan sakin da aka yi ƙala sai ce a ra'aita ina a jaza ba ni labari eh ba ni labari wato in ajaza in har ya gajiya ai abin nufi wa in kana ajizan an idraki al-hukm sa'atiha wa kana ahmad wato wanda ya kasa riska wannan wannan hukuncin a lokacin da ake wannan bayanin to ai gajiyayye ne abin nufi yana so ya gaya mara kai wannan hukuncin har ya kuyen maka ma ai sakin da aka yi maka yana nan ta saku ra'ayin ibn umar shi da kirkin ya faru da shi shi ma idan aka saki mace tana jini to sakin yayi yawa shi ne ra'ayinka ko kuma kala a ra'ayita ina ajaza wata maka me za ka ce to ina ajaza wato idan ya gajiya an gane ko wata maka ya yi wauta abinda suke nufi da ya wauta nan shi ne ya tsora abu inda bai kamata ba abin da suke nufi a nan shi ne babu abin da zai hana sakin nan tabbatuwa in dai an yi shi ne kawai magana in bai yi ba bai ba in ko ya yi duk wautarsa za a zartar mar da wautar da yi shi ke nan Allah ya kire babu wujubul kafarati ala man harrama mur'atahu babun da yake magana akan wajabtin kafara ga wanda ya haramta wa kansa matarsa ya sunan wannan hukuncin ilahi ko zihari walam yanwi talaka mutum ne zo haramta iyalinsa gare shi amma ba ni saki yake nufi ba to shine abin da za mu ci ba عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر dangane da wanda ya haramta matarsa to lalle zai kafara wa qala fi ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun ko uswatun hasana lalle ke kyawun koyi ya tabbata gare ku dangane da annabin ku annabi kira da annabi Allah tabbata gare shi shine kaga ana magana akan wanda zai ji anti alayya haramun haramun ne da gaiwa ba ni ba ce ba zan ƙara takar ki ba ba ni ba ce kun san shi matsalar zihari akwai wanda suka ba ke hukuncin saki wasu kuma suka ce a yana nan a zihari an fahimta misali in mutum ya zo wato ya yi irin wannan ya haramta wa kansa matarsa ba wai cewa an ce alayhi ka zahari ummi ba ba zan ƙara kawai ya faɗi irin wannan kalmar ba shi ba ita kamar yadda za ka ana kai ƙarar rage kotu to akwai wanda suka ba shi hukuncin saki in suka ce in dai daina takarta su kamar saki wasu kuma suka ce a jihari ne alima Eh. kira wasu za a tambaye shi ne ne ai dole ne daga waya don ba za a yanke yanzu ne tun da ba tasirihi ba eh duk abin da ba a tasirihi ba kinaya aka yi ko to wa a zartar da zai sai an kira mutum an tambaye shi me kake nufi idan tasirihi ne ko ishara cewa ke ta biyo yace za ta je ki sai haka ka gani ka ga ishara ai kowa ya san haka me yake yauwa to wannan daban in dai ba a tasirihi ba a ai mun rabu ita ma kai tsaye mun rabu ne cewa ya bata tare a gidansa ba ba wataƙila yana nufin cewa mun rabu wataƙila wa yake nufi ya raba su an raba mu an ji a kawo shi gidana zai iya ɗauka haka ko ba haka bane yawwa ihtim dole ka dau wannan wai wannan ihtimali mun rabu tunda ba sa tare to a tare suke to dama ina ma suka haɗu da za a ce an rabu dama a raban kuɗi yawwa dole ka ba da ƙofa ta nan ba za ka ce an aure ya sauka eh mun rabu da ba a raba kuɗi kana gidansa tambayin ta bane me kake nufi da mun rabu idan tafiya zai yi ba misali yana so ya ce zan yi mutum ɗinki da yawa idan wannan zai yi ba wala lura shi saki ko duk lokacin da aka zo aka samu wani abu ko ya ji ba da lugu za ki ka bata kofa dan ba a so yi saurin faruwa ana samun shi ba ka ce to me kike nufi in yace ina nufin na take da to shi ke nan sai ta firi eh yawa ba a so in dai da kofa ko ta yaya kai kai saurin zartar da abu ba a yi shi za a dan rigima ta zuwa alƙali zai ce ku ji bayan sati biyu ko uku yi nazari kuma ku ƙara tunani duk wannan tsagayyara da kaga adari daga ɗaya daga cikin hikimomin da ke cewa dan mutum je yi nazari musamman ta aure ku je ko mutum la Allah la yuri ba da zalika amra wata kila zai gano cewa to yanzu ba tsawon sati biyu nan da ba ta gidan iya sai shimfiɗa kawai ta yi sai ba da zuciya ji tana da amfani ga jara tunda ta tabo a gyara gidan ba musamman eh musamman da ke gaji da komanda ba ne ma abinci musamman abinci ka zo ka ga yau babu gobe babu jibi babu irin wayannan da yawa to shi ne wata kila mutum zai gano cewa to bari hakuri da ita da matsalolin na tana da amfani a ciki shi za a ya ce la ya furuk mu'minin mu'mina in kariya min ha kulukan rabiya min ha akar eh kada mutum ya kyamaci mace gaba ɗaya mumina mumini ya kyamaci mumina gaba ɗaya idan wasu ɗabi'un na ta baki ma ba to wasu kuma za ka ga sun ma to kaga anan ne gabar idan in muka zo shine muke kwankwasar mata zuma to sai a kwankwashi kan don aka zo ba a ɗaga musu gaba saboda abubuwan zinkiya ai idan aka zo dakta muka zo mas'alan wato abin da ya shafi mata ai abin faɗan ba ya fi yawa saboda kwata ne ta fi yawa saboda kana neman mai son zuciya tsantsa zalla to ka nemo wace kwarai da gaske tsantsan mai son zuciya duk fa da gaske yanzu na gaya ma aran ma injiniya yanzu ka ga dai kana zuwa ka je mana tilawan nan ku ran da za ka tsara aure za ta ce ba ka da adalci ba adali bane kai munafiki kaza ina gaya ma ko ba haka bane tsabar sentiment to kai ko ba za ka gaya ba to wannan kalmomin ba duk yadda ka kai da nagarta ko waye ne ai matsalolin su sun kuna mazan ba yawa wallahi sun fi ne yasa ba kusa ba idan ka sannan yanzu ne za ka yi ta ɗiban sirrikan ka tana gaya wa kawai kawai saboda za ka auro wata haka kawai sannan za ka rika faɗa mai karasa to waye gaya miki cewa Allah ya halice shi dan ke kai a ɗabi'ar namiji yana son barayi dukkan shi a cikin gida ko wallahi tallahi yana son barayi kuma na gaya wasu mata na ce kin ga in kuna so ku shafa wa kanku ruwa nace namiji in zai ƙara aure yadda ka san mutum ne yana azumi an zuga rana ta kai ko 3 degree yana tsananin kishirwa idan ya taho a hanya duk abin da ya gani yana sha'awa ta yafiya haka ne saboda haka idan baka kyale shi a jawaran ka ne ba ko kuma kamar yaro ne wanda ya zo da abu yaro dan kakan shi bai san bari ba ya dau abu kana ta hana shi to in ba ka dauka yi ba to haka wallahi da miji yake yanzu tsara aure in kina son hankalin ki ya kwanta kyale ki yi fane in bani in ko ba haka ba to zaki hudu babu wata baiwa Allah da ake gaya mun kwanan nan zai yi auren nan ta tada rigima yayyayyayyayi sai ta yaji da ta yaji ya ce ta fi nono bari daga gidan su kuma suka ce kin ga wallahi ki koma namiji ba kaza kaza kaza ana ta wannan magana auren su zai ana da da yake ki ko bai zan lantan ba wallahi ki ta koma san shi kuma bai huce ba har yanzu lallacin sa ake yi kuma ya ce huce aure kuma ba fashi wai har yana tunanin yanzu ba in ya kawo wata amarya to ita kuma wannan din za a yi compensation da wata a cikin gidan ina gaya ba kaga mai gari yawa ya to haka ɗabi'an namiji ne ai matsalolin nasu ma ya ji da ita za a kai a tabi za ga duk sai ta kai a ɗan uwa kowa amma ita za a kawo wato wanda za ta ga ita ce muguwa annamimiya munafuka banda ita shi ne a yi ƙarshen son zuciya kenan ƙarshen son zuciya in yadda za a kai a ta uku sai ta gaya kowa sai ta buga memo jota ga hotonta ga kaza duk abin da ake da sanzaniya komai sai ta yi amma idan yadda za a kawo waje ta ki tsaye a cewa na baki da mutunci tun bai da komai muka baki sai amma goji ah sannan sai a gaya ma cewa da ba baki da komai don girman Allah yanzu da ya samu komai din ba shi ne ya kamata ya auren ba idan kuma waji da kowa zai zai a ce me kake da shi kamar ni ka samu bana ba haka bane to wannan shine kanci za na ga muku san zuciyarsu kawai dan ba ba tan bane wallahi idan wata ran da muna tattauna da su suke yi su kadai akewa nace wallahi su ba mazan aka zo ana ga yamu ai gurin su ba ya fi dadin duka dakta gurin su ya fi dadin duka saboda san zuciyarsu ya fi na maza yawa ya fi amma dai muna faɗa wannan ne domin kai ka sauke haƙƙinka domin ko rabuwar aure aka idan kai ne ba ba kai kake cutar da ita ba to ba za a daɗe ba Allah zai saka ba wallahi sai Allah ya saka ma sai ta gani sai ta rika kuɗin da da gidanka to shi ne abin da ake faɗa ko da yaushe yi kokari ka sauke naka haƙƙi Allah ya dace da Thank you. Now. alaikum salam na'am ai a abin da nake nufi ka san a mazahib din yanzu misali a mazhaban malikiya a gurin saki uku saki to amma za ka yi zuwa a mazhabar hanabila shi kuma ne kai saki uku a kalma ɗaya to ɗaya ne shine abin da nake nufi kuma da hujjojin a ba haka ba wannan matsala ce ta malamai da yi kai yake ganin in zai ma fatawa kai sai duba ya ga me ya faru wata irin maslaha zai bayar dan abubuwa su gyaru shi ne abin da nake nufi za a iya zuwa wani yanzu mutum biyu malami ya muku hukunci daban-daban kuma kyamkyam wani yi wani ya zo yanzu wani ya zo da matsala ta abin da ya shafi wato zina ko kuma ba ba zina ba sata aka aka ba ki hukuncin ko kuma mun baka misali wani ya kawo dattijo ya kawo mukara gurin ɗaya daga cikin kulafa ko kalifofi yace da shi yayi mafarki yayi mafarki yana kiran sallah sai ya ce da shi maka za ka ji shi kuma ɗayan da ya zo gaya mai yayi mafarki yana kiran sallah sai ba ki wata fata wadda wannan wanda ne gaya maka duk ba abu ne daban daban sai aka tambaye ki sai ya ce shi wancan saboda kaza wannan ma saboda kaza kowanne ba da dalili shi ya kalla wace a cikin ainihin la'umu wa laha ya ga cewa wannan kaza zai iya faruwa da shi wannan kuma kaza ba zai faru da shi ba kai sai idan mutum yanzu ya zo misali ku zo ma a nan ka zo ka ga cewa ka fi tarihin da ya yi zaki uku a kalma ɗin sai ka ji an ce aure uku ya yi ji ya sake su to wata yake da aure kawai sai kalli wannan ka ce ta ka kuwa layi ba wani daga gaba amma wannan auren su shekarar su sha biyar ishirin ma hakan ba taba faruwa ba ya taba sakin ki a baya a'a yanzu ne yazo yazo yana kuka yana burgima kaza kaza sai a babbo da shi a ce ji sai ya dawo bayan ya dawo kuma a ce to shi kenan a mazhabar kaza ne sakin ya yi amma kar ka kuma saboda haka a mazhabar ahnaka hanabila saki ne amma ka kiyaye kaga shi ne bambanci shi wancan wata yake da aure wannan kuma baya tsotsayi ne yawwa ba zai kuma ba amma in ɗabi'a ta ce ba za ka bashi kofa ba kai tsaye ka ce wata kawai shi kenan a zai kuma zuwa ya doro duk wanda ya gane cewa take uku a tsaye yake to zai rika yi na take ki take dubu to sai a yi ma horo a ce a cikin dubu a kwashe uku saura ɗari tara da casa'in da bakwai to saboda haka ɗari tara da casa'in da bakwai kai da Allah ko ai ma bulala a kotu a ce yayi wa Allah izini haka ake yawwa shine wallahi wa'ala ina ga zamu tsaya kan babu zamu tashi wujubul kafara babun da zai magana kan jihadi shi zamu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan sa wannan muke kuskure Allah ba hukuncin sarki ya yi mana muna roƙon Allah ya kuma ya tajawawa da gobin da muka faɗa Allah ma hukuncin sarki ya biya kowa bukatun sa na alheri muna roƙon Allah ya kuma ya tajawawa da gobin da muka faɗa Allah ka nuna mana gaskiya da gaskiya ka ba mu ikon minta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon guje mata muna roƙon ubangiji ya kuma ya tajawawa da gobin da muka faɗa Allah madaukakin da shi ke biya kowa bukatun sa talauci ne kan kungiyar rayuwa da ake ba mana shi Allah ka yaye mana marasa lafiya gida da asibiti Allah ka wasu lafiya abin da yake damu ma Allah ka iya mana abin da ba shi karfin ma Allah ka karfin ka muna roƙon Allah da sunan da dawa Allah ka ba mu shugabanni na gari اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولا تؤمنا واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك وتبعك يا رب العالمين يا يوم السلام بجد يا الله في يوم الغفره ما تلك ما لا تقارا من ثلاثية لك واسي كفانا ولن نستطاع حولي أبدا ولن نعولي كفوا أبدا لك شغل مرني اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين aji ne jagora da yawa wannan ba a danne ba